فاتي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصل وصلي كنا تكاربي منا
اعلم ان الله جل شانه kai sani cewa ubangiji wanda sunansa ya ɗaukaka
قادر على خلق المعرفة mai iko ne a bisa halittar sanin sani na sa في قلوب a cikin عباده wato zukatan bayansa والعلم بذاته da kuma wato sanin zatin ubangiji da وأسمائه sunayensa da وصفاته kuma wato sufofi na sa وجميع تكليفاته da gaba ɗayan kallafe-kallafensa
ابتداء iftira'an kakkari دون واسطة ba tare da wata wasuɗa ba لو شاء idan da Allah ta'ala ya so كما روي عن سنته irin da yadda aka haka yi tuwa bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama في بعض sunnar ubangiji الأنبياء a cikin annabawa وذكره بعض آل التفسير wasu daga malaman halin tafsiri sun faɗi wannan في قوله a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا wa ma kana li bashari an yukallimahu Allah illa wahayan وجائز kuma abu ne wanda yake أن halattacce يوصل إليهم جميعا ya sadar da gaba ɗayan wannananka da wata wasida zuwa gare su تبلغهم wadda za ta isa كلامه musu zance na sa وتكون تلك الواسطة ita kuma wannan wasuɗa za ta iya zama إما من غير البشر ko dai daga wajen wanda ba ɗan adam ba الملائكة kamar irin tsarin yadda mala'iku suke tare da annabawa مع الأنبياء na'am أو من جنس ko ko a ya zamanto wanda zai aika kawo musu saƙon nan daga jinsin su yake الأنبياء kamar yadda annabawa suke tare da mutane ولا مانع to لهذا kaga babu wani abin da zai hana wannan من دليل na العقل daga dalilin hankali وإذا جاز هذا idan wannan ya halatta ولن bai يستجر zamanto korarri ba جاءت الرسل manzanni suka zo بما دل على da abin da ya shiryar afsa gaskiya da su من معجزات na daga mu'ujizozin nan nasu وجب to تسجيل kaga ya zama wajibi a gaskata su في جميع ما a أتوا cikin gaba ɗayan abin da suka zo da shi لأن المعجزة domin dai shi abin da ake nufi da mu'jiza مع الشهد wato tare da wato kalubale من النبي صلى الله عليه وسلم ita mu'jiza tare da kalubale daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قائم mai مقام tsayawa ce رسول الله matsayin faɗin Allah ta'ala da yake cewa bawa na yayi gaskiya وعلي ku yi biyayya gare shi واتبعوا ku bi shi وشاهد على جلده kuma wato shaida ne a bisa gaskiya ta sa فيما a يقول cikin abin da ya faɗe shi وهذا kaga wannan كافر kafin mai isuwa ne والتدوير imam alkali yake tsawaita magana a cikinsa خارج to wannan mai fita ne عن a الغرب bisa bukata ومن أراد تتبعه wanda ya nufi bibiya ta sa وجده مستوفى zai same shi musaffan a في ciki مصنفات a cikin أئمتنا wato littattafan nan da shugabanninmu suka yi رحمهم الله Allah ya jin kai gare su والنبوة to kaga annubuwatu في لغة من a همزة lugar nan ta wanda ya yi alhamza ya ce annubu'atu مأخوذة wannan abin rukoci من النبي minan naba'i daga labari وهو الخبر wanda shine labari mai girma وقد لا يوجد على هذا التاويل wani lokacin ana yi mata ma bayan a wannan tawilin bayan mata alhamza din ba dan تفصيلا sauƙaƙawa amma ana nufin alhamzar والمعنى amma dai ma'ana a nan أن الله cewa Allah ta'ala أطلعه على ya sun kayar da annabi a bisa gaibu na sa وأعلمه ya kuma sanar da shi أنه نبي cewa shi annabin Allah ne ويكون نبيا to sai ya zamanto nabiyun annabi abin منبأ ba wa labari فإيل awansa ya zamanto fa'ilu بمعنى mai ma'anan nan na mafa'ulu أو يكون ko مخبرا kuma ya zamanto mai ba da labari عما بعثه الله a tsayin abin da abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi da
ومنبئا mai ba da labari بما أطلعه الله da abin da Allah ya sun kayar da shi a kai nasa فإيل sai ya zamanto awansa fa'ilu ne a cikin larabci da ma'anan nan na fa'ilu ويكون عند من لم يحمله amma wanda bai ce annabi uba ya ce nabiyu من lahu to wannan sai ya zamanto daga tudu ne wa huwa ma shafa'a min shine abin da ya zama ya ɗaukaka ga barin ƙasa
ma'ana ma'ana ta sa anna lahu rutuba cewa wannan mutumin yana da wata martaba madaukakiya wa makanata yana da wata daraja mai girma inda maulahu munifatan wato mai girma a wajen ubangijinsa wal wasfani to kaga kofin nan guda biyu a cikin hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama masu dacewa ne wa amma rasul amma abin da ake to kaga bisa wancan zance ya tabbata shi a annabawa sun san gaibu eh wanda yake kore gaibu ga annabawa kamar yana kore annabta su domin an ce annabi huwa man atlahu Allahu ala gaibihi wa alamu annahu nabiyyu eh shi ne wanda Allah ya san kai da shi kan gaibin sa sanar da shi cewa shi annabin Allah ne hmm
wa amma rasul to amma kaga ar-rasulu wa huwa al-mursil shi kuma shine abin aikowa wa lam ya'ti fa'ulu imam alkaji yace ba taɓa samun fahulu a larabci ba ma'ana wanda ya zo da ma'anar mufalu a cikin luga larabci illa na sai dan kaɗan wasu wasu malam ba sun ce wannan ne ma kaɗai Hmm. Eh.
wa irsaluhu eh aiko da aiko shi da aka yi amrun la shine umarnin da Allah ta'ala ya gare shi da ya sadda yake zuwa wanda ya aiko shi zuwa gare shi shi kuma yadda aka samu wannan daga bibiya ne yana daga cikin sa fadin nan nasu mutane sun zo a jere idan shafin sai abin shafi
to kai ka ce shi
Allah zanta masa maimaita isar da yake ko ba Allah zanta wa al'umma biyayya gare shi malamai sun tsara wa juna sani Mhm. shin da annabi da manzo ma'ana dukkan abu ɗaya ne ko ko a daban-daban ne wasu malaman suka ce duk ɗaya ne asali nasa daga ba da labari ne wanda shi ne sanarwa wayannan malamai sun gaba hujja da faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kaga anan Allah ya tabbatar wa da annabawa manzanci baki daya Allah wa qala malamin yace ولا يكون النبي إلا رسول ba taba samun annabi ba face ya zama manzo ولا الرسول إلا ba taba samun manzo ba face ya zama annabi وكيلا wasu malaman suka ce a wayannan daban-daban ne من وجهين ta wata fuska إذ qadin sama'atun nubuwati domin dai sun hada cikin annabta التي هي wanda الاستلاء dama ita annabta shine sun kayowa a bisa gaibu da والإنلام kuma sanarwa يكواشن da kebance-kebance na annabta أو الرفاع ko ku a ɗaukaka kamar yadda aka bada a baya معرفة da sanin ذاتها wannan ka وجوز درجتها da kuma hausar da ta taro darajojinta وافترقا amma sun rabu في زيادة a الرسالة cikin ƙarin nan na manzanci للرسول da shi manzo وهو الأمر به wanda shi ne umarni da gargadi da kuma والإله wato sanarwa ما irin قلنا dai da muka ambata a baya وهجتهم من hujja الآخر wayannan malamai dai a cikin wannan aya ne نفسها ita kanta تفريق yace بين kaga ai Allah ya rabe tsakanin sunaye guda biyu yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ولو كان شيئا واحدا wayannan malamai suka ce da abu ɗaya ne da rasul da na biyu لما حصل تكرارهما to ai da maimaita su bai kyautatu ba في كلام a cikin zance wanda yake mai balaga kama alkur'ani قالوا suka ce والمعنى abin da ake nufi وما أرسلنا من رسول إلى أمة wa ma ba mu aiko wani manzo ya zuwa wata al'umma ba أو نبي ko kuwa ba mu aiko wani annabi ba wanda shi ba manzo ba ne ya zuwa ɗaya وقد ذهب بعضهم shafin malamai sun tafi إلى أن ya الرسول zuwa cewa shi manzo من جاء بشرع shi ne مبين wanda ya zo da shari'a sabuwa ومن لم يأت به wanda kuma bai zo da ita ba a ɗora waya akan annabin baya to wannan sai a ce masa annabi ne غير ba رسول za a ce masa manzo ba
وإن أمر بالإبلاغ ko da an umarci shi da isar da wannan sako da kuma gargadi والنعم والسليم zance mafi inganci والذي عليه الجماع الغيب wannan da kunzumin jama'a suke kai nasa أن كل cewa dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ne yake manzo ba farkon manzannin shine annabi adamu na ƙarshen su kuma shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisin abu zarar gifari allah ya kare ta gare shi cewa su annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu ya ambata a cikin wannan hadisi cewa manzanni daga cikin annabawan su kuma ɗari uku ne da goma sha uku na farkon su shi ne annabi adamu kira da amincin Allah ya tabbata gare shi wannan hadisi gashi hadisin abu zarar hadisi ne ingantacce a matsayin ambaliya rawaito shi kuma gashi Allah yana faɗa cewa a wato a cikin annabi yana faɗa cewa manzanni a cikin wayannan annabawan da dai ku sha uku ne na farkon su annabi Adam eh to amma za mu ji suna cewa wai ai shi annabi Adam abul bashar ne shi ba annabi bane shi ba manzo bane ba wannan kuskure ne eh mala amin san da Allah ya masa rahama ije to yanzu za a ce masa kenan baba Adam za a ce masa ba annabi Adam ba to wannan kuskure ne babba manzo ne shi ma Na'am.
Faƙar ba da laka ma'anar nubuwa.
Ita to kaga ma'anar nan na annabta ya bayyana gare ka da kuma wato manzanci.
Walaita ta inda muhaƙiƙi na zata.
Da annabta da manzanci bai zaba su zaman to zati a wajen malamai muhaƙiƙai da shi annabi. Ba kuma sifar zati bane ga annabi. Sabani ga karramiyawa mutanen da suke bin wani mutum mai suna Muhammad bin Karramin Asudistani. a cikin tsawaita wancansu da sharbucinsu wanda babu dogaro a kan mancansu amma ta ga shi wahayi asalinsa a larabci shi ne gaggawa yayin da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi zamanto yana karbar abin da yake zuwa daga ubangiji na sa yana karbarsa da gaggawa ya ka kira shi da wahayi an ambaci nau'i nau'i na ilhama an kira da wahayi kamanceceniya da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta rubutu ma an kira shi da wahayi saboda gaggawar motsin hannun mai rubutun sannan kuma akwai wahayin nan na magibtai wallahi da harara shi kuma abin da ake nufi shi ne gaggawan nunin su daga cikin safadan Allah ta'ala da yake wa auye ilayhimu an sabbihu bukratan wa ashiya fa auye ilayhimu an sabbihu bukratan wa ashiya ai au ma'a wato yayi nuni war maza yayi nuni wasu malaman suka ce a'a wato fa auye ilayhim din nan kataba ya rubuta ya daga cikin fadin su inda za a gane wahayi wato sauri ne alwaha alwaha wannan sai masu dubu a san yawa ba da wasu addu'o'in ana kawo irin wannan alwaha alwaha al'adala al'adala sata sata ko yawa to saboda haka alwaha alwaha ma'anarta a yi gaggawa a yi gaggawa wasu malaman suka ce a asalin wahayi shine asirru wani ifawu da boyewa daga nan ne ma aka ambaci ilhama da cewa wahayi ya daga cikin sa fadan Allah ta'ala wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum ma na suna yin waswafi a cikin zakatan su ya daga cikin sa fadan Allah ta'ala wa awhayna ila ummi musa ai ma'ana an sanya a cikin zuciyarta Faɗi ga an faɗi wannan nan ka a cikin faɗin Allah ta'ala. Wa ma kana li bashari nan yukallimahu Allah illa wahyan. Ai ma'ana abin da yake sanya ta cikin zuciya ta sa ba tare da wasida ba. Fasali ke da ka rabe mana kai sani. Cewa ma'anar abin da muka ambata cewa abin da annaba suka zo da shi sunan sa mu'jiza gamsuwa shine annal qalbi cewa halittu baki dai sun gajiya amma ba za su iya zuwa da abin da annabawan suka zo da shi ba waliya ala darbai ita kuma ta rabu gida biyu darbo akwai nau'in da huwa min nau'i qudrati al-bashari yana da cikin nau'in abin da dan adam zai iya fa ajazu an sai suka gajiya ga barin haka ta'jilu to wannan gajiyar da su da aka yi ano ga barin sa aiki ne na ubangiji dalla ala wanda ya shiryar amsa gaskiyar annabi na sa asar sihir kamar yadda Allah ya juyar da Yahudawa amsa burin mutuwa wata ajizi da kuma yadda Allah ya gajiyar da su amsa zakewa da misalin alkur'ani ala ra'ayi amsa ra'ayin wasu malamai wa nahwihi a dakatar da da makamancin wannan wa darbu nau'i na biyu kuma huwa kharijun an to qudrati wannan kuwa ne fita ne daga ikon su wa lam yaqdiru saboda haka dan adam ba zai sami ikon zuwa da abin da ya zo da annabi ya zo da shi ba kamar dai raye matacce da kuma juya sanda ta zama to macijiya da fitar da taguwa daga cikin fandutse da rancen nan na bishiya da annabi ya yi da bugugowar ruwa daga yan yatsunsa mai albarka da kuma tsage wannan na wata na daga abin da ba zai yi ɗaya ya aiwatar da haka ba in ba Allah ta'ala ba to sai wannan nan ka ya zama to a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama to wannan daga aikin Allah ne da kuma kalubalen da ya yi nasa ga wanda ya tsane ban tashi cewa ya zo da misali na sa to shi ma wannan gajiyawa ne gare shi kai sani cewa sun wuzozi mu'jizan da suka bayyana a hannun annabi mu sallallahu alaihi wasallama da dalilan nan na annabta ta sa da kuma wasu dalilin gaskiya ta sa su ma daga wayannan nau'i guda biyu ne ma'anin baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fi yawan manzanni a mu'jiza shine fi rinjaye sa aya shine fi rinjaye sa dalilai kamar da sanu za mu yi bayani na sa sannan kuma ita musulman manzon Allah a cikin yawanta mai kiyayewa ba zai iya kewayewa da ita ba domin ɗaya daga cikin musulman manzon Allah wanda shi ne alkur'ani ba za a iya gidan ni adadin mu'jizozinsa ba da guda dubu ko ko guda dubu biyu ko ma sama da haka domin dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kalubale da sura ɗaya biyu daga cikinsa da ya gajiyar wato da mutane a haka gaban kawo ƙur'ani ma abota ilimi suka bada suka ce mafi karancin sura a cikin alƙur'ani mafi gajarta inda inna a ɗaya karkautar to kowace aya ɗaya daga cikinta ko kuma ayoyi daga cikin alƙur'ani da gwargwadonta da kuma wato alƙadarinta shi ma mu'jiza ne sannan a cikin da ita kanta akwai mu'jizozi a abin da sannu za mu yi bayani na sa a cikin abin da mu'jizozi suka fi min daga mu'jizozi suka tattaru gare shi daga mu'jizozi sannan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rabu gida biyu wato ismi ɗaya daga cikinta an san shi sani na yanke an jira so shi zuwa gare mu mutawatiri kamar alqur'ani wannan babu kokonto babu sabani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne yazo da alqur'ani da bayyana alqur'ani daga jihar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato kama hujjar nan tasa da hujja ta sa in ku an samu wani mai tara karan hanci ya yi inkarin wannan ne musu وهو كإنكاره Mhm.
وجود محمد صلى الله عليه وسلم Mm. Kam- kamar ya yi inkarin ma bawa annabi ne gaba ɗaya a duniya وإنما جاء اعتراض الجاهلين kadai dai bujirere ne na ta masu musu ya zo ne a cikin kafa hujja da shi وهو في to نفسه shi alqur'ani akan kai na sa وجميع
da dukkan abin da ya tattaro shi na daga mujiza abin sani ne da ruwan ta hanyar tilas ijazi ko fuskar mujiza alqur'ani abu ne abin sani shi ma ta hanyar tilas wa nazarin da tsokaci kamar yadda da sani zamu bayani na sa wato shashin jagororin mu sun faɗa abin da yake gudana a wannan magudana a bisa jumla baki ɗaya cewa akwai ayoyi da suka gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwan da suke keta al'ada alƙada idan ɗaya daga cikin su bai kai wato matsayin yanke ba to gaba ɗayan su ba za su kai Imam Alƙali ce babu kokonto a cikin gudanar ma'anoni na ta a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mumini da yake sabani babu wani kafiri da yake sabani cewa alaji ba sun gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada dai sabanin mai tara karan hanci ike shi bai yadda wai daga wajen Allah bane bayan ko gashi ko mun gabatar da alƙali tabbatuwar ta cewa daga Allah ne kuma wannan nan ka yayi daidai da faɗin faɗin ubangiji kai gaskiya to kaga an san aukuwar misalin wannan har ila yau daga annabin musallallahu alaihi wasallam ta hanyar tilas saboda haduwar ma'anoni na ta kamar da ake son ta hanyar tilas kyautar nan ta hatimu da'i mutum ne mai kyauta eh da a zamanin jahiliya ana buga misali da shi amma tunda manzon Allah ya bayyana to kuma sai aka manta da hatimu da'i eh amma da can kyautarsa ta kai shi in yarsa abin da zai kyauta da shi wato wawura yake komai a cikin gidan sai a bayan an zo wata rana sarki yana son zai hawa a zamanin sa ba ba dokin da zai hawa sai tura ki a je gurin hatim da ya aro masa doki so bakin da suka je wayannan da aka tura shi hatim da ya ga mutane sai ya baki ne a gidan haka sai ce aka ce sai su kudona ina zuwa sai tafi ya duba gidan ba komai sai ga to akwai dokin sa da ya rage kawai sai yanka dokin sai yanka doki aka gasa aka gasa aka aka gyara sai aka kawo to suna cikin cin naman dokin a zamanin da yayin ba yawwa suna cikin cin naman dokin sai suke masa bayanin sarki ne turo mu za a bada aron doki sai dace kake ita shi muke ci yanzu eh dokin da aka ce a baya kan a shi muke ci yanzu to mutum ne mai kyauta amma fa kafin bayyana manzon Allah eh da annabi ya zo kuma sai ka manta da wani hatu da yi da kuma sadaukantakar nan ta an tara shi ma mutum ne amma daga baya manzala na bayyana shi kenan kuma da kuma wato juriyar nan ta haƙurin nan ta harafa ɗan kai su saboda labarai sun hadu a sakowar ɗaya minu daga cikinsu a sakarcin wannan da tsarakatakar wannan da kuma wato juriyar wannan ko da yake dai kowane labari a kan kai nasa baya wata ta sanyi ba kuma a yin yanke da inganci nasa ismi na biyu shi ne wanda wato bai kai mutukar nan ta ba wato tilas ba ba ta zama ta yanke ba shi kuma wannan ya rabu gida biyu akwai nau'in da ya zamanto ya shahara ya kuma daidaitu wanda adadi ne yawa suka rawaito shi labari ya zama ya yadu da shi a wajen malaman hadisi da marawaita da kuma masu jaso sira da labarai kamar da ya fi bugowar ruwa daga tsakanin yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato yawaita abinci wani nau'i kuma daga cikinsa mutum ɗaya ne ya zama ya kebantu da shi da mutum biyu adadi mai yawa ne ya rawaito shi amma bai shahara ba irin shaharar nan na wani nasa sai dai cewa shi idan an tattaro zuwa misali nasa sai su zama sun ala cikin ma'ana sai su haɗu afzazuwa da abin da yake na mu'jiza irin dai abin da muka gabatar da shi alkafi ya bal fadal ya fada ni kuma ina fada ina mai tsage gaskiya hakika da yawa daga cikin wayannan ayoyi wanda suke ababen rawaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama sanannu ne a yanke amma ka ga amma ka ga cewa wata to ai dama alqur'ani ya nasanta da cewa ya auku ya kuma ba da labari a kan samuwa da sa ba a buɗewa a bisa zahirin alqur'ani sai an samu wani dalili hadisai wanda suke ingantattu sun zo da ɗauke ihtimalin kawo wani rikici na daga tabarkai wanda suke masu yawa azamuna wato anan alƙali na yin kwankwashi saboda hadisan da zai kawo za a iya samun masu da'awar cewa hadisan nan ba su inganta ba tare da cewa ba su kai matsayin alƙali biyar din ba tunda malami ne a cikin ilimin hadisi hafiz sunansa wanda ya haɗa hadisi a kansa fiye da guda dubu ɗari yawwa sannan kuma sai mutum ya zama wannan matsayin sannan yake da damar da zai ce hadisi ya inganta ko bai inganta ba to saboda sai ce to ya kawo cewar ko da an gosa hadisan ana ganin kamar ba su inganta ba to akwai wasu hanyoyin da suka karfe su to shine bayanin da yake yi kafin mu shiga bayanin wayannan mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm wala yumiru azwana kilabu afraqa imam al-qadi yace ba abin da zai raunana kudirin aniyan wato khilafu alaka sabanin nan na wani wawa ba zai wato raunana kudirin aniyan ba munhallu uradini mai warware yake addini eh ashe duk masu irin wannan abun wawaye ne wato igiya sun suke warwarewa abin da magabata na farko suka yarda da shi kawai kuma ka zo a ƙarshe ba a ma san da kai inda kake ba ka ce kai baka yarda da abu kaza ba to aka gama mun hallu hurar dini kenan Allah ka kiyaye mu
wala yutafatu ila taka Imam Al-Ghazali ce ba a yin waiwaye zuwa wautar dan bid'a wanda zai jefa kokonto a zukatan raunanan muminai ita za mu kirmu hancinsa da wannan hadisai sannan mu jefar da wutarsa a bayan baya ita to haka nan kisar nan ta bugowar ruwa daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yawaita abinci imam alƙali ce amintattun malamai sun rawaito shi sannan an samu jama'a da yawa wanda su ma sun rawaito daga kunzumi masu yawa su ma sun rawaito daga adadi mai yawa daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sabon da kunzumin jama'a suka rawaito da kunzumin jama'a mai saduwa hausa wanda ya zantar da ita na daga jumlar sabon manzon Allah da kuma zababbun su cewa wannananka ya gabance a bagiran taruwar jama'a minhum daga cikin su kan askin ranar handaku na alƙali na buga wani misali ko da kazance hadisi ya zo an rawaito daga huzai mata limani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin wata mu'jiza a yakin handaku ya je ya rusa wani guri da wato suna ta bugun dutse dutsen ya jefa suwa da aka ji aka ce a je a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo da kansa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dutse a cikin cikinsa ya daure shi saboda yunwa a shi kwana biyu bai abinci ba amma a haka manzo Allah ya sa ya dauki wannan abu ya doki wannan dutse sai ga shi ya rubuce duka uku annabi masa ya rubuce baki da to wannan mu'jiza kana ta to ai sahabi ne ne yake imam ga yace a'a ai kunzumin jama'a ne na sahabban manzon Allah a gurin saboda ka duk sun rubuce baki da mm saboda zai gaya nan gaba shirin da masu ji suka yi tabbatar wani domin da ba haka ba sai wani sahabin yi makasar cewa to ai mu muna nan aka yi bamu ga wannan abu ba to tun da suka shiru to duk sarauta a yi sun baki amin
da kuma a cikin yakin nan na buwa din da kuma yakin nan na umrata hudaybiya wa galwati tabuka da kuma yakin nan na tabuka da makamantan wannan na daga inda aka yi taron musulmai da kuma inda aka aji wato matattara sansanin musulmai ba a rawaito abusa ɗaya daga sahabban manzon Allah ba zaman to ya saba wa ne rawaitowa cikin abin da ya kai toshi sannan babu musu abusa abin da aka fata an gare su cewa ne su sun gan shi irin yadda suka irin yadda ya rawaito imam alƙali ce ka kawacin mai kawaci daga cikinsu kamar furtawa mai furtawa ne domin dai sun yawa wasu tsarkakewa a musa kawai ci a musa abin da ba daidai ba ko ko yin almundana a cikin sare ba su ba sabon manzon Allah babu wani kwaɗayi da suke yi babu wani tsoro wanda zai hana su inda sabon manzon Allah abin da suka ji abin ki ne a wajen su ba kuma abin sani ba ne nan gare su wallahi da sun yi inkari na sa kama yadda shashin su ya inkarin wani abu a abusa shashi wanda ya rawaito ta daga cikin sunnoyi da fira da kuma wato harufan nan na alkur'ani irin yadda sai na ƙwarewa hishamu dan hakimu dan izamin kenan shi hishamu dan hakimu dan izamin kawai sai dan uwar sai jera karatu ina a sallah yana karanta qira'a ba qira'a da sai dan uwar ya sani ba sai ce a sai dan uwar ce wallahi ba dan ina gaban Allah ba da shaki shi zaka haka a cikin sallah ita ma sai tunda sallah yake sai kyale shi yana gama sai na kama rigarsa na ce zo mu je gurin annabi a ina ka samu wannan karatu yace annabi ne ya karanta zo mu suka je gaban annabi ya rasulullahi wannan naji yana karanta qur'ani ba irin yadda karanta mu sai dan kurke ba wasa sai annabi ta aka cika shi sai cika shi sai ta karanta mu sai karanta sai ta haka ba unzila ita kai ma karanta mu sai karanta ita haka ba unzila ita inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahruf ita shi wannan qur'ani an saba da shi a bisa harufa guda bakwai saboda ka fakar umma sai sirri to kaga ai da ba su hakuri irin wannan baya za ku ga an yi abin da ba daidai ba su shi wasu daga cikin su sun wahimtar da wato junan su ma a cikin wannan ranka har sai da aka yi littafi guda imamu zarkashi ya yi littafi wato ya kira shi suna al'isaba fi masasar kato aisha ala sahaba littafi ne wanda na na aisha ta ta yi wa sahabban manzon Allah da yawa ita da yaki eh daga cikin su akwai abdullahi bin umar da akwai sayyidina umar Allah ya tsare shi da akwai su abu hurairah da makamantansu cewar hadisin nan sai ga cewa a wato duk mutumin da yi mutu aka yi masa kuka to azaba ake masa azaba ake masa sai na nan sai ta a aiko ba haka annabi ke nufi ba haka yake ba yace abin da yace abin da annabi yace cewa yace ina magana ne akan wasu yace ku kuna kuka ita kuma ne masa azaba ba yahudiya ce ta mutu sadaka ita ake magana ba wai musulmi in ya mutu a masa kuka ba yace ba haka ake nufi ba to kaga wannan idraki ne wanda sahabi yau sahabi dan uwansa na daga abin da yake abin sani to kaga wannan nau'i gaba daya ana riskar da shi da nadayi wato abin da yake yanke na musulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da muka bayyana shi wani dalilin har ila yau hakika misalin wayannan labarai wayannan da ba su da asali ko ku a aka gina su a sabarna ba makawa tare da shudewar zamaninnika da kuma jujjuyawan mutane da malamai masu bincike to labudda ba makawa sai an yaye rauninta sai kuma an yasar da ambatanta kamar yadda ake gani daga cikin wato da yawa daga labarai wanda suke masu yawa da tatsuniyoyi wanda suke a tsari aka masu aukuwa to amma mu zozin annabi mu sallallahu alaihi wasallama wannan wacce ke mai gangarowa daga tabarkin nan na ahadi ba ta ƙaruwa tare da shuɗewar zamani sai ƙara bayyana
بهما وتنعي بأصلها واجتهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا باتا كارا قومي تعرف الدجية والزامن da kuma yawan sukan masu suka na abokan gaba da kwaɗin tsafta raunana ta da raunan asalinta da ƙoƙarin kangararrun mutane a sai sun buce haske nata ba ta ƙara mata komai sai ƙarfi da kuma karfuwa.
wala da'ini alaiha sannan kuma mai suka akan ta baya ƙara komai illa asara sai ƙarin asara da kunan zuci wa kazalika idwa to haka nan ba da labarin nan nasa afsa gaibobi wa in ba da kuma wato ba da labarin sa da abin da zai kasance da abin da ya kasance in ayati Mm, wannan bayani da alƙali yayi na cewar duk ƙoƙarin masu ƙoƙari da ilhadin masu ilhadi baya ƙara wa addinin musulunci komai baya ƙara wa hadisan manzon Allah komai sai ƙarin ƙarfi to wannan ba yau aka fara ba dama amma asalin addini shine alqur'ani abin da ke bin sa sune hadisan manzon Allah domin sune suke fassara alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim so da qur'ani hadisan manzon Allah suke bayyana shi wani gurin za ga Qur'ani yayi dalaki hadisi sun yi taqlidin sa ko ko a'a nan ya zama an nan kuma an yi khas an yi tafsirin sa to ana samun irin wannan da yawa cikin Qur'ani kuma akan waɗannan abu guda biyu aka gini komai in ka dauko tafsiri haka ba gani in ka dauko fiqh haka ba gani yanzu ka dauko tun daga a alabi ishmawi iziya qurdabi da irin su askari da irin su manyan manyan tafan musulunci ake karantawa ake koyan addini a cikin su wannan fa ilman da suke ciki an taso su ne baki daga alkur'ani da hadisan manzon Allah kuma hadisan da mafi inganci irin su wadda malik irin su sayyid bukhari irin su sayyid muslim da sauran hadisai to sai zama to yau wai ba ma maganar wai fiqh ake ba wanda aka taso wayannan abubuwan ake koyawa shekara dubbai da kauci a wai shi ƙur'anin ma ana tuhumarsa akwai wani gurin da aka rubuta ba daidai ba tun ana jin wannan magana daga bakin arna yau kuma wai a cikin musulmi ake jin wannan abin da kace ma a cikin garinmu na Kano sana ka dawo kan hadisan manzon Allah su ma hadisan aka ce ai asalin ba Buhari ba tun muna yara kowa haka bai rawawa Buhari musulmi da ka ce a wannan Buhari da musulmi din makareta ne bara a dauko duk hadisan a rushe su ba gaskiya bane ba to kaga wai ai ana so a gaya maka asalin addinin ake so a tantance da ya kamata masu hankali su yi wa kansu tunani yawwa abin duk da bai zama a cikin ba shekara dubu da suka wuce to bai kamata yanzu a ce an samu in dai ba kai annabi bane kai ko wahayi ake maka wanda ba annabta ta daga kaka ne la nabi ba wa khataman nabiyyi je man karanta to Allah ka mana magani Allah ka kiyaye haulan mu sai shiga wannan musifa albarkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin وكان معلوم من آياته sannan kuma wato sani sananne ne daga cikin ayoyinsa hausa jumla baki daya ta hanyar tilas to kaga wannan gaskiya ne babu wani rufar ba a kai nasa وقد قال به من أئمتنا القاضي Alƙazi daga cikin- أبو بكر wato daga cikin jagororin mu akwai alkazi abubakar al-baqil lami da kuma al-ustaz abubakar bin furakin وغيره da wasu wayannan Allah ya jin kai gare su وما عندي amma abin da yake gare ni أوجب shi mafi ya- ya fi wajabta kaular ka'id fadan ne fada إن هذه الكتاب cewa wayannan kisoshi wanda suke mashuhurai من بعد daga babin labarin guda ɗaya ne إلا إلا mai faɗin wannan magana yake to ƙarancin bincikensa ne ga tarihi eh bai san labarai ba ko hadisai ba kwata kwata eh wa ruwaya ta da kuma ruwaya ta ta da kuma shagaltarsa da wani wannananka na daga sauran ilimai idan ko ba haka ba wanda duk ya kula da tabarkin nan na kira su hadisi wa dala ala hadisa sai kuma sun kai ga hadisai da tarihi ba zai yi kokonto ba a cikin ingancin wayannan kisoshi wanda suke mashuhurai على الوجه a bisa fuskan nan da muka ambace shi ولا يقول أن يحصل ba zai الإجماع wala ya gudu ba zai nisanta ba a ce ilimi ya zama ya tabbata بالتواتر da tawaturi a wajen wani ولا يحصل amma kuma wajen wani bai samu haka ba sai ta hadisi nan guda ɗaya ne kawai yanzu eh yanzu misali kamar da za ka samu wasu da ba san ma me take yi ba sai wai ai hadisin Isra'i da Miraji mutum ɗaya ne ya rawaito shi shine Anas dan Malik wanda ko littafin Imam Suyuti mutum ya duba Al-Hasa'is al-Kubra zai ga mutum 101 ne daga sahabban manzon Allah suka rawaito shi kuma duk ya kawo su kowanne kusa da ya kawo hadisansa eh to amma abin mamaki zan zai ai anas ne ya rawaito kaza kaza wa ai a rusa isra'i a cikin to wanda ya rusa ma isra'i yanzu ina sallar zaka shi zai da gaya mana ba tun baki asalin addini yake fara wanda da yake isra'i bai tare shi to yanzu sallah ina ka samu ta a isra'i an iraji ma an iraji da ake sa ba tare shi ba ana ka samu ta to ka taɓa ganin asali an rushe shi reshe ya tsaya to ita sallah reshe ne yayin da kace baka yadda da mirajin manzon Allah ba to ya kamata ka daina sallah kuma in zaka sallah ma tunda hadisan manzon Allah baka yadda da su ba to ya kamata ka sallah Qur'ani ko ba haka ba yawa ba sallah hadisi ba dan mu duk sallah hadisi muke sallah azhar raka'a hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu asuba duk wannan hadisi yazo bai zo a Qur'ani ba ko da kamar wannan wasa da addini da lalacewa الله كمان ما قبل الوقت من الله تعالى سلم إن أكثر الناس domin mafi yau yau mutane sun san labarin cewa garin baka wato wanda bai san abu ba yayi magana cikin sai a ga al'aurar ta fito fili shine abin da malam ke so yi mana bayani anan yace mafi yawan mutane sun sani sani na labarin cewa garin baka gaza gari ne saman me kuma cewa ita Bagdada birni ne mai girma kuma wato gida ne na shugabanci gida ne na halifanci amma ɗaiɗaikun mutane sunan Bagdada ma ba sani ba sharri ne kuma sunan Bagdada aka sharri ne ba wani bai sani ba ka gani fadlan an wasu ya bare da sifanta maka ita to haka nan wato fakihai ma sun sani daga cikin mabiya imamu na maliku sun sani ta hanyar tilas da kuma wato ko tiratowa an gare shi cewa mazhabar imamu maliku shine wajabta karatun fatiha a cikin sallah da mai sallah shi kadai da kuma limani sannan a cikin mazhabin maliki akwai isuwan niyya daya a cikin farkon dare na ramadana rana ba sai an yi kowane dare ba kuma cewa shafi'i Allah ya kare ta gare shi shi kuma yana ga a sabunta niyya a kowane dare sannan kuma akwai takaitawa a cikin shafa amsa wani bangare na kai a wajen imamu shafi'i sannan kuma mazhabar imamu maliku da mazhabar imamu shafi'i akwai kisasi a cikin kisa da abu mai kaifi har ma da abin da yake ba mai kaifi ba sannan a mazhabar tasa akwai wajen saniya a cikin alwala a mazhabar nan tasu akwai sharɗin tawali a aure sannan kuma kuma cewa abu hanifa ya saba wa imam maliku ya saba wa shafi'i a cikin wayannan matsaloli to a kaji ya buga wani misali ne wanda ya san harkar fikihu shi zai san wayannan kwace kwace amma wanda bai sani ba shi ba ruwan bai san wannan kwace shi abin da ya sani kawai an ce shafa kai gaba daya shi shi ya sani da zai je wani gurin ya ga an shafin rabi sai ce a wannan sallar ka bace ba ka gani to shi abin da wanda bai san abu bai magana kansa sai ya shiga wani abu daban Allah ka mana magani Imam Al-Ghazali yace wasu wayannan wanda bai shagala da mazhabobin su ba ko bai rawaito zantukan su ba sam san bai san wannan ba daga mazhabobin nan nasu ballantana amman siwa ba abin da ba shi ba Imam Al-Ghazali yace yayin da zamu ambaci daidai kun wayannan mujizozi bayanan zamu ƙara bayani a cikin ta idan Allah ta'ala ya so fasali ke da kare bai mana a cikin mujiza alqur'ani kai to za a fara mujizozi yanzu na wannan Allah da kuma za a fara da babbar wanda shine alqur'ani wanda shine madawwami sauran mujizozin duka labarin su muke ji bugowar ruwa daga yazan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zance da iri da maratu duk mun yadda mun samu labari labari ne yaqini mutawatiri abin yadda yawa amma wannan ku gashi da idan mu muna ganin sani shine alqur'ani mm amin kai sani Allah ya mana gaba daga tarwa iyaka da kai mai neman sani cewa littafin Allah al-aziz mabuwayi ya tattaro amsa wasu fuskoki na daga mujozi wanda suke masu yawa to kuma yadda ake tabbatar da ita daga bangaren wato kiyaye nau'i nau'i na ta ya tabbata cikin fuskoki guda hudu fuska ta farko kyakkyawan wallafa ta sa da kuma yadda qur'ani ya zama ya haɗe wato kalmomin sun haraɗe da fasaha ta sa da kuma fuskokin nan na wato mu'jiza ta sa takaituwa ta sa da kuma balagan nan ta sa me ce ta waga al'adar nan larabawa wannan ninka cewa su larabawa su ne gwanayen wannan sha'ani su ne gwanayen zance an kebanci an kebanci larabawa daga ilimin balaga da hikimomi irin abin da ba kebanci wasu su da shi ba daga cikin al'ummai sannan an ba wa larabawa daga fasahan nan ta harshe irin abin da ba ba wani mutum ba sannan an ba su daga rarrabe wasance abin da zai dabaibaye hankula ubangiji madaukakin sarki ya sanya ɗabi'a ne gare su wannan ka kuma wato halitta ce sannan kuma ya sanya dashe gare su da wani ƙarfi wanda su laraba sukan zo da shi amsa barabuwa sai su zo da abin mamaki sannan kuma su sadu da shi zuwa dukkan wani sababi to za a ga balarabe ya yi sun yi hudu ba barabuwa a cikin makami da kuma ana tsananin yaƙi sai ka gan suna rera waƙa da shi tsakanin suka a gurin yaƙi da sara yabi wanda suke so su yaba su kuma soki wanda suke so su soka su sadu da zuwa ga abin da suke da bukata su tsanantu da shi sannan kuma su sadu da shi daga wanda suke so su daga sauke darajar wanda suke so su sauke to sai ga wato su larabawa sun zo da wato siri wanda yake na alaliya shi ma kare daga subabun nan nasu mafi kyawu daga zirin nan na dodo anya sai ga suna yaudarar suna wato tunanin nika suna kuma kaskantar da abin da yake mai wahala suna tafi da gaba in sun so kuma su motsa gabar suna kuma wato karfafa wanda yake matsoraci eh wato wato idan mutum yana da karangiya hannu idan mawaki balarabe ya zo gaban mutum to yanzu nan zai sa mutum tsakanin sa eh wannan duka suna sanya abin da yake tauyayye sai ya zama ya cika an ce akwai sarkin da aka bi gurin sa sai fa da suka zo suka hana shi wannan mawakin ya zo an san dai da ya zo gaban sarki ya watsa to dole sarki sai ya bashi wani abu sauran sai aka hana shi aka tattoshe aka sassa shamaki aka rufe to da ya ga dai muryarsa in ya daga da ƙarfi za ta ji gurin sarki kawai sai ce laisa hijabu bi muqdin min ankali amala inna sama'a turja hina tuta jabu sai ce ai wannan hijabin da aka yi mu ba zai hana in je na buri zuwa gare ka ba kai sarki domin dama ita sama kafin ai ruwa ai sai an sa gajimariya ki ya lullube ta baki to ni ma yanzu an lullube ni nan da nan kusan gini to a kai a bashi a bashi a bashi kaza a bashi kaza to haka yanzu yanzu na za su sa hannun mutum komai kwarange sa sai ya buɗe sannan su ba abin da yake fadakakke ya zaman to bucacce a cikin wayannan mutanen akwai wanda yake dan kauye ma wucin lafazi babba ba da kuma faɗi wanda yake mai rarrababe da rance wanda yake mai girma da ɗabi'a wacce take mai ƙayi da marƙa wacce take kankarfa a cikin su kuma akwai alhadari dan birni ma wucin balaga mai faifayewa da lafuzza satattu da kuma kalmomi wanda suke madattara da dabi'a wacce take mai sauki da kuma tasarrufi a cikin fadi mai karancin kallafawa alkasirin raunaki mai yawan kyawu a raƙiƙi hashi yace mai arfiyancin gefe na sa to wayannan duk wayannan babobi guda biyu da aka faɗa na dan binni da dan ƙauye suna da hujja mai isuwa a cikin ilimin balaga da karfi addami gatu mai zarcewa da kuma kewar alfalij mai zarcewa da tafarki wanda yake abin bi babu suna kokonto cewa zance su yake bi ba suke bin sa ba balaga ma sun mallaki raga mata ta sun tattaro fanni fanni nata sannan sun yi sumbadin gidaniyarta sannan sun shiga daga kowane kofa na kobobinta sannan sun hau sama don isuwa izuwa ga sabanta sai suka daura magana a cikin abu mai tsada da abin da yake wulakantacce suka yi fanni fanni a cikin abu mai ramamme da abin da yake mai kiba suka daura magana a cikin abu dan kaɗan da abin da yake mai yawa sannan suka yi zuri na waka a cikin tsarin waka da rubutun zube to duk wannan abin nasu babu abin da ya firgita su sai zuwan manzo wanda yake mai girma ya zo musu littafi mabuwayi wanda wannan littafi Allah yake la yati al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafi ne wanda an kyauta sai ayoyin sa an kuma rarrabe kalmomin sa balaga fasarin jaye hankula fasahar nan ta fasa bai ta yi rinjaye afsa dukkan abu fada wato wasu mutuzan manzo wato takaituwar zancen alkur'ani yarin jayi ijazin sama yarin jaye shi hakikan nan ta fasa rinjaya majazin sama yarin jaya sannan ta yi tsere a cikin kyawu madalihu mabayyanarsa da kuma mayanka ta sa matattarinsa ya tattaro dukkan bayani da kuma wato banƙayi na sa kyakkyawan tsarin nan nasa ya daidaitu tare da takaituwa ta sa zababban lafazinsa ya zama ya ruku amsa yawan fa'idojinsa su ne mafi yawar abin da zakaranci a cikin wannan babi majalan kewayo su ne mafi shahara a rajalan a wajen wato mazaje a kan ilawata cikin zance su ne mafi yawan wasake a cikin saja'i na waka wa shir da kuma ita wakar su ne mafi yalwar makalan magana fil gariba a cikin bakin kalmomi wal lugatu da luga da wannan lugar tasu wannan da suke tankatacce ne da ita da kuma marƙazancan su wannan da suke rinjayar juna an hagare ta to shi alqur'ani ko ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai kururuwa gare su a kowane lokaci yana mai kwankwasa lawan gare su shekara ishirin da tsirari a gaban mutane baki daya am yaqulu naftare qul fatu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتري قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إلى قول حيث أفضل الله تعالى ولن تفعلوا وقل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران على آية دفن الله قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران هاي ذو قرشن آية قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات wato ita kanta wannan aya wato duk ayoyin Allah akwai mu'jiza a cikin su kowace tunda malamai masu bincike suna tabbatar da abubuwa da yawa a cikin har 'yan zamani ana fitar da ilimai a cikin ayoyin alkur'ani yanzu kamar ita wannan ayar Allah ce kullu in samatu linsu wal jinn ala an yatu bi misli hadha alqur'ani to ita wannan aya suka ce ai kaga wato shi dan adam wato Allah ya halicce shi da kwanya yana da fahimta da ganewa sabanin aljan shi aljan kidahu ne yawwa to amma a wajen shaidanci kuma aljan shine gaba da tsalle tsalle to anan da Allah ya ce kullu inni samatu insu wal jinni da yake ana magana Qur'ani da mutane da aljannu duk za su kowa ya taimaka kowa a samu a zo da irin alqur'ani ba za a zo da shi ba to da yake an ce mutane sun fi kwanya da basira sai aka gabatar da su la in tumatul insu sannan wal jinni amma da aka zo bayanin fagen alkiyama za a yi kewayo a kewaye wato a wannan kewayen da za a yi ranar alkiyama cewar za a sa mutane sauransu guda uku a tsakiya sana a sa aljanu su kewaye sana a sa mala'iku su kewaye aljanu to an ce sai Allah ya ba shi aljinnu wal insu in istadatu an tanfuzu min aqrayhi samawati wal ardi fanfuzu nan da yake an san shi aljan shine shugaban zulliya da tsalle tsalle to sai aka ce ya ma'ashar aljinnu wal insu ba ce ya ma'ashar aljinsu wal insu sai aka ce aljanu aka fara gabatarwa saboda san aikin su ne nan kuma da ke aikin mutane ne basira da fasaha sai aka fara gabatar da aljinsu sannan kuma aljinnu to irin wannan suna nan da ka'idu na alqur'ani da yawa amin وذلك أن المفترى to da Allah yake kul fatu bi ashir suwarin misli muftara ya kan yace wa zalika dalilin wannan annal muftara cewa abin da za a kirkiro shine mafi sauki kuma kirkirar abin da yake ba gaskiya ba da abin kirkire auta zali shine mafi kusanci shi ko lafazi idan ya bi ma'ana wata ke ingantacciya to sai ya zama ya zama mai wahala to dan haka ne ma aka ce wani yana rubutu irin yadda aka faɗa gare shi wani kuma yana rubutu irin yadda yake so ya rubuta wato akwai fifiko ga na farkon abu sa na biyun tsakaninsu akwai wani fage ba idin mai faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kwankwasa ta su mafi tsananin kwankwasa yana urusa su gayan nan ta urusawa yana wautar da wato hankulansu yana sarayar da manya-manyansu yana ɗaya ta tsare-tsarensu yana zargin gumakansu da tsukansu yana halatta garuruwansu da gidajensu da kuma dukiyoyinsu amma su a cikin dukkan wannan suna masu komawa amsa bugireren ya da shi suna masu tagewa amsa su kawo misalin alkur'ani suna zargin kawunansu da tada fitina da karebantar da alkur'ani da kuma tunawa da littarai da kire da waɗanda suke suna cewa ina ba illa qaulul bashar ina ba illa sirrun yusar da kuma wato sirrun mustamir da faɗin su ifku ifku tarehu da kuma faɗin su asadiru lawwaliyin to su kuma wannan tada fitina da suke yi da kuma yadda da kaskanci da suke yi duk suka kaulin kan faɗin su suka ce kulubuna gulbun wa fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina wa qarun wa min bainina wa bainika hijab wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina wa qarun wa min bainina wa bainika hijab ولا تسمعوا da kuma faɗin لهذا su القرآن والغوا فيه لعلكم la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi la'allakum taghlibun والحجة da kuma da'awa مع tare da الآن gajiyawa da faɗin da faɗin nan nasu
لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا قد قال لهم الله eh haka fa kafiran suke faɗa wayan sun so wasu kuma an sun so za su yi alqur'ani to kuma sai gashi na eh dama kuma Allah ya ce su walan tafa'alu eh ba za ku yi ba so fa ma fa'alu ba su goyi yin ba wala azru kuma ba samu ikon yi ba من تعالى ذلك wanda ma ya ya fara miƙeƙe ne zai yi haka daga cikin wawayensu مسلم kamar musailama da kazzabi to ai kaga ya bude al'aura ta sane ga gaba ɗayan mutane har larabawan har arnan ma har bakin ciki suke a ce musulma zai magana saboda ya fata musu ana magana za su da alqur'ani irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai wannan bi ati garka wannan bi ati nashda mai wato idza shamsu kuwirat mai wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha mai fa kubki mu fiha hum wal gawun wa dunul iblisa al mauna to kawai sai abu musulma kuma zo da shari'a shine shi Abdullahi Sara ka katun fi lafzi ya wal ma'ana ka qaulihi wallahi na ti dahna eh wato haka idan gara kaka a cikin wannan nasa eh aka ce waye ya ce an sokar da wannan zai ce ai shi ma sokar da wannan zai aka ce wace ce ce ita ce wal zari'ati zarha wal hasidati hazza wal zariyati qamha wallahi na ti dahna wal hafirati hafra wal khadizati khubza wal laqimati kuma eh eh fara kuwa to ai kan gaba ɗaya ba makama ya ce wato zai bayanin da yake yi wai masu shuka na yi masu girbi na yi masu masu yin alkama na yi haka nan masu daka haka nan masu dafawa sannan masu yin gurasa sannan kuma masu yin luma na luma cikin aika kadi ba shi ta wani malamin ce Qur'anu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unzila ala qalbi Qur'anu manzo Allah saka da shi a zuciyar manzo Allah eh kamar yadda Allah ya faɗa sai ce wa Qur'anu Musailima unzila ala badani shi kuma a cikin zaka bakan musa tunda tunda yunwa ta kama shi baki ya eh to so haka wato ba wanda zai iya alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa mm saboda shi Qur'ani abubuwan da ya tattare a cikin sa ba ba ba ba ko ina ba eh duk irin duk zancen da ka sani to babu irin alkur'ani amin sannan ubangiji madaukakin sarki ya zare musu abin da suka saba da shi na daga zancen su mai fasaha idan ko ba haka ba to ai bai buya ba a samu abuta bambancewa mai daga cikin su cewa shi alkur'ani baya daga cikin irin zirin fasaha su ba ma ya cikin jinsin balaga ta su bar dai sun kauce anu gabarin alkur'ani suna masu ba da baya sannan sun zo suna masu miƙa wuya tsakanin mai shari'a da wanda yake abin jarraba to don haka ne yayin da wani dan mugira ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan kaga shi shi bai musulunta ba amma kamar zai musulunta da ya ji Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ai zuwa karshen aya sai ce na rantse da Allah wallahi wannan yana da daɗi kuma wallahi akwai kyau akan wannan zance ita kai akwai bugar ruwa daga ƙasan wannan magana kuma samansa akwai ‘yan itaciya mai fitowa yadda ba yadda za a ce mutum ne ba wannan haka ba jamus kamar zai mutunta amma ina galabar a yake shakwa kuma baban babban sahabin da ne Khalid dan Walid Khalid dan Walid Abu Ubaidin ya ambata cewa wani balaraban ƙauye ya ji wani mutum yana karanta fasda bi ma tumar sai koyi sujjada wa ƙala yace na yi sujjada ne dan fasaha ta sa wani kuma ya ji wato rajulun wani mutum yana karantawa minhu khalasu najiya falamma sayasu minhu khalasu najiya shi ma sai yace na shaida cewa abin halitta ba zai sami iko abu samu salin irin wannan zance ba an hakaito cewa sai na umar dan haddadi Allah ya kare yadda gare shi ya zalunci a wata rana yana mai rintsawa a cikin masallaci to sai ga shi wato wani yana tsaye afsa kai na sa yana yin wato kalma irin kalmar nan ta hakika ta gaskiya sai sai na umar ya tambaye shi sai ko ya gaya masa cewa shi yana da cikin fadannin nan na romawa na daga wanda ya iya zancen nan na larabci da wani na ta cewa shi ya ji wani mutum daga riwancin nan na musulmai yana karanta wata aya a cikin littafin ku ya ce sai na lura da ayar sai na ga an tattara a cikin wannan aya yan abin da Allah ta'ala ya saukar ya bisa annabi Isa nan na Maryamu na daga halayen duniya da kuma lahira shi ne faɗin Allah ta'ala ومن ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي يا ذو قرن آية إمام الأسمعي يا كيتو أنه سمع كلام جارية سوى شي يا جدن سن وتا كوينغا وقال لها إيه كيلا كما أنت يا رمي كرما زمن الله ربنا فدا غبا ديا ساتي جارية أنا نسون إبرتون سجيرة كرما جارية أنا فدا جارية وتكي كيشيا تتعود معناه كوينغا آه تمشي to faƙala la sai yace da ita ita kata lakin lahu wato wannan kamar yabo ne in mutum ya burge a larabawa ana yi eh ciki kai ma afsaki mamakin fasaki rera waka ta yi tana astaghfirullah li dhanbi kullihi qabaltu insanan li ghairi hillihi misal gazalin na'imin fi dillihi in asfa al-layl wa lam asullihi to dai hi hi hi karshe ci kai a tarike Allah ma afsaki mamakin fasaki wannan ban kenan shi sai take cewa hawa yu'addu ala fasata sai yanzu wannan a kira shi fasaha bayan bayan ku gashi Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa auhayna ila ummi musa an ardi'i wa auhayna ila ummi musa an ardihi hay zuwa karshen aya jama'a fi ayatin to sai gashi Allah ta'ala ya tara a cikin aya daya baina amrayn tsakanin umarni guda biyu shine ardihi a alqihi fil yamin Mm.
wa nahayi da hani guda biyu shine wala ta khafi wala ta hazani wa khabara da labarai guda biyu shine wa auhayna ila ummi musa fa idza kunta alayhi alayhi wa bishara da bishara guda biyu shine inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin to su laraba suna cewa idan ka da abu guda biyu a cikin jumla to zantan sai zama ya rushe to nan sai gashi jumla an tara abu guda takwas to qur'ani kenan haka sai zanga cewa wai da kasu zaman Allah Muhammad sai ai mun jayin farko ga mun jaye na biyu mai tadibi ai dai ka samu mun jaye ya haɗu ya zama ya kai guda uku to zantan ma ba ma larabci bane ba fasaha bace waya dama kore sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kare ta sa Qur'ani sai ya hada mun da yayi takwas a guri daya yace wa ummun mimman ma'aka eh aya takwas ne mun da yayi a gurin dan Allah mun cewa ba su ma san larabcin ba fa da nawun to kaga wannan nau'i ne daga mu'jizan manzon Allah kun farji makalaci da zafi na sa ghair mudar ba abin rabawa ne zuwa wani sa ba a bisa hakika wa sahihi zance mafi inganci na daga zantuka guda biyu qaulul qur'an da kasancewar shi alkur'ani daga Allah ne wa alayhi wa sallam sallal- daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama annahu kuma cewa manzon Allah ya zo da shi wannan abin sani ne ta hanyar tilas وقوله صلى الله عليه وسلم da tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama متعديا yana mai yin kalubale da shi shi ma wannan abin sani ne ta hanyar tilas وأجل العرب sannan gajiya wa larabawa hausa su zo da qur'ani shi ma wannan abin sani ne ta hanyar tilas وقوله da kasancewarsa a cikin fasaha ta sa mai ketawa ne ga al'adar larabawa shi ma wannan abin sani ne ta hanyar tilas ga talikai da ita wannan fasaha ووجوه البلاغ da fuskokin nan na balaga سبيل من ليس من أهلها da kuma wato san tafarkin wanda bai zama zuwa cikin halinta ba sanin wannan nanka da aji- da gajiya wannan ta masu inkari daga cikin halinta afsabu dare da qur'ani واجرى في المكير da kuma wato furta wannan na masu ikirari إيجاد da gajiya wannan na balagan nan tasa وأنت إذا تأملت قوله تعالى yace in ka lura da faɗin Allah ta'ala da yace ولكم في القصاص حياة walakum fil qisasi hayatun وقوله wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala ولو تري إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب walau tare in fazu fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib da وقوله faɗin Allah ta'ala ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم idfa bil lati ya asanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim وقوله da faɗin Allah ta'ala وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واطلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلي حيث أقرشن آية da وقوله faɗin Allah ta'ala وكلا أخذنا بذنبه Mm.
ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا آية فكلنا اخذنا بذنبه ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا هاي zuwa karshen aya wanda wata kowace aya cikin wannan ayoyi da alƙali ba da misali kowace aya wato mujalladi guda za a yi ta in shi wannan littafin wala kun sai kasa ya akwai littafi da wani malami ne sai da ya kawo masalolin guda dubu a ciki kawai abin da aya ta tattaro ne walakum fil qisasi hayatun iya wa'annan jumloli guda uku eh walakum daya fi biyu alqisasi uku hayatun uku to akan sai littafin eh saboda abubuwan da Allah ya tattara a cikin a wayannan ayoyi shi sa Qur'ani babu sama da shi eh an ce a Larabawa ana buga misali da cewa Asma'i shi wanda aka buga misali da shi da yayi magana yana magana da wannan kuyanga shi Asma'i wani malami ne wanda ake ji da shi a cikin larabci larabci bangaren sa amma duk da bangaren sa ne a larabci wata rana sai Imam Malik ya magana Asma yake bai taba sanin wannan kalmar ba sai daga bakin Imam Malik eh yana magana akan Muhammad dan Isa haka sai magazi sai ga ta huwa dajjalun min ad-dajajila inji Imam Malik sai Asma yake ce to ni ban taba jin ma da dujal ma ana masa jami'i ba da dajajila sai daga bakin Imam Malik to shi wannan Asma'i yana daga cikin manyan malaman arabiya wanda shi ne a lokacin da wani sarki shi kuma daga cikin irin gwanayen da ake buga misali da su cewa in ya ji abu sau ɗaya ya haddace ko ya kai baiti dubu to yanzu mai mali ina da waziri shi kuma waziri in ya ji abu sau biyu shi ma ya haddace sannan yana da suna da kuyanga ita kuma kuyanga in ta ji abu sau uku ta haddace to shi kenan wannan sarki sai dinga sa wata bonanza wadda aka kasa ci sai ta duk wanda yake so yi mana baiti zai yi mana baitoci adadin baitin da yi zo da takaddun za a auna a ma'auni sai a ga abin da dukiyar ta kaba sai a bashi saboda sarkin nan ya dinga wahalar da mutanen ƙauye da yawa sai mutum ya je ya shiga ɗaki ya zauna ya rera waka ya rubuta ta sai ya zo gaban sarki sai sai ya karanta gaba daya sai ya gama karanta sai ce wannan ai baka zo mana da abu sabo ba wannan mun san ta sai ta ya ka san ta zauna ne a bata na yi wajen sati ko na yi wata ina yi sai ce to in kana so mu an kawo maka ita wannan kasancewa na san wannan waka ka kawo mana sabuwa nan da nan ce to kawo mu mutum sarki kawai sai karkace sai kawai ya yi baiti ko da ta kai baiti dubu sai ka ta sai ce to ai ba mani ba ai waziri ma ya san wannan waka to dama waziri sabi yake ne to waziri sai ce sai ce sai karanta tunda ya ji daga bakin mai ita ya ji daga bakin sarki sai karanta da ya ji wani ta to ai ba ma waziri ba muna ma da ku yanzu a gidan nan dama ita tana bayan labule ba a tana tana nan ba ita ta san wakar ba za a kiyata sai a tura a kiyawo kuyanga kuyanga na zuwa sai ta rera baitoci baki daya to mawaƙa da suka fara fuskanta anya ko mawaƙan gaske ne to sai Allah ya karya abin ta hannun shi wannan asma'i asma'i da ya fuskanci abin da ake sai to bari ya je rera baitoci amma baitocin guda 20 zai yi sannan kuma dan gone da su guda biyar kamar da 20 ya take saboda kan yaje ita guda 20 to sai ya kawo wadda ya san ba yadda za a hada shi da shikenan ita ce wannan waƙar sananniya sau da safir bulbuli sau da ya zauna ya rera wayannan baitoci ya zo gaban sarki kuma ya ce tun da ya ce kirin za a kyautar da za a bayar sai ya samu dutse sai ya dinga karta dutsen ya rubuta wannan baitoci a ciki tun da dai auna za a yi ya zo gaban sarki ce na zo da waka ce wacce ce to gata ta karanto mu sai fara sauti shakartu rabbai sautu bi hamdi rabbani sautu ba kai zambani sautu safiri bulbuli hayya da dalil sami kaga wannan kawai mai sauki ne sai fara wa daba zikira daba dab wa rakabu minhu daba dab wa sabtuhu bi zikri dab wa rakasu arab dab dab dab wal ma shak shak shak sai fara shakautu shakawa shakawo shakautu rabbi shakawo shakaltuhu shakalkawo shawau shawau shawau shawau ala wazan safarta wannan tardam jamali بسوق بالقلقلل والكل كعك خلفي ومن ويلد سيفالا لكن مشيت هاربا من خشية الأقيقل إلى لقاء ملك معظم بدل يأمرني بخيئة حمراء قدم جمل wannan man da hausa mu muka san dan dama ne to haka sai da rera wannan baitoci guda 20 to bayan ya gama ga su wanda suna yin baiti dubu shi kuma 20 yayi to an gama sai ce to ko an san wannan sarki dai ce wannan dai ba mu san ta ba sai to yanzu ya za a yi waziri ba sarki ma bai san ina magana waziri eh sai to yanzu aka kawo kawo ta yadda ka rubuta sai a auna aka zo aka auna da an san shi to ai mu mutanen kawai ne ko ba mu samu takarda ba ba yanki a gurin mu da dutse muke rubuta sai su kawo abu auna ana aunawa bai da ana zuba kuɗi kuɗi na yi kasa ana yi sai a ga abu yayi kasa sai dai kwashi abin da ke cikin wannan baki ɗayan hazana ta sai ce kai dama lokacin da ya zo ya kulle kansa baki da sai ido ake gani ya yi wato hune irin na masu yaran sai ce kai sarki da ya ga za a kwashe dukiyar sai ce kai wannan buɗe shi muga waye ne tukunna ana buɗewa sai ga asma ce yanzu kai asma kai ne kuma kai wannan wannan sai da kana ta halda bayan Allah daga gwara da tsaye wannan al'amari bakin sa to haka al'amari musu amma irin wannan fa duk da wannan fahimtar da fasaha da Allah ya ba su amma da Qur'ani ne su suka gigi ce baki da shi to haka Qur'ani ne shi amin da abin da ya kama da wannan na daga ayoyi bar da yawan yawan alkur'ani za ka tabbatar da abin da na bayyana shi na daga takaituwar lafazan nan nasa da kuma wato yawan ma'anoninta da kuma wato kyawun nan na masararta daga kyawun wallafar harfan nan nata da dace wannan na kalmominta sannan cewa karkashin kowane lafazi daga cikinta akwai jumloli wanda suke masu yawa da fasalai wayanda suke jammatan masu yawa da ilimai matukinta wanda aka cika diwanin littafai da su na daga shashin abin da aka bayyanantu daga cikinta sannan zan cika sun yawaita a cikin abin da aka istinbadi daga alkur'ani sannan shi alkur'ani a wajen jero kisoshi masu tsayi da labaran nan na karoni wanda suke masu shudewa inda halkalan wannan da zance ke zama yayi rauni a cikin al'adar masu fasaha a gurin ta sanar ruwan bayani ina wucewa zaman to aya ne ga mai lura da shi na ya kulla wannan zance tashin sa da tashi da kuma wato haɗewar karan jero shi da rinsuwa fuskoki na sa kamar ki sananta annabi yusufa duk da tsayinta sannan idan an mai da kisoshin alkur'ani ibara su sai fasarori su sassa ba an hagare ta amsa yawan maimaita ta har sai ko da ɗaya daga cikin su ta kusanta kamantar da kamantar da kamantar da ɗaya ayar a cikin bayani ta zama ta kyauta ko ta yi kwatanci a cikin kyawu ta kwatanci fuskar ɗan na muƙabala ta ta babu kuma korewa da nufusu ga rawuka game mai ta alƙur'ani sannan babu gaba da mu'ada haka mai kwan koma shi wanda jikin da ka rabe mana fuska ta biyu daga mu'uzzan manzo alƙur'ani shine suran nan na tsarinsa wanda yake mai ƙayi da usulubi wanda yake bako wanda yake mai sabawa ga usuluban fantan nan na larabci da kuma matafiyan nan na tsarinsa da rubutun zubansa wannan da ya zo a kai nasa sannan kuma yankan ayoyinsu suka tsaya a kai nasa mararraban nan na kalmominsa suka tuke ilai zuwa gare shi ba samu wani kini gare shi ba gabaninsa ko kuwa bayansa ɗaya bai sami ikon ke kamancin ya da wani abu mihu daga cikinsa ba bari dai hankulan su sun dimauce bi a cikinsa hankulan sun tafi wato dunahu koma bayansa ba su shiryu zuwa misalinsa ba a cikin jinsin zancensu na daga rubutun zube ko ko tsarin waka ko ko sajadi ko ko rajazi ko ko waka kanta yayin da walid dan mugira idan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kuma annabi ya karanta masa alqur'ani sai a ga yayi taushi shi ma haka wanda musulunta amma shi ma musulunta ba eh baban asi dan wa'il wato baban amur dan as kenan
waja'ahu abu jahl to sai abu jahl ya zo mai zo masa yana mai inkari gare shi to baban khalid kenan ko yana mai inkari gare shi sai yake cewa wallahi ma minkum ahadu yake wallahi babu daya a cikin ku ku sa abu jahl ba wanda ya fi sanin waka kun sani wallahi ma yushbihu allazi yaqulu shay'an min ha kace abinda annabi yake faɗa bai kama da wannan ba kwata kwata
wa fi kabari akhar ya ba cikin da labarin nasa yayin da ya tara quraishawa yayin halartar musulmi na aikin haji sai yake cewa hakika bakin larabawa za su zo yake ku tara wato tunani a ra'ayi guda ɗaya akan manzon Allah yakzibu ba'dukum ba'da ka samu shashin ku suna tsaye da shashi wa qalu la sai sai kafaran suka ce to mu ce mu ce ha- kahinin boka ne qala sai ya ce wallahi ma huwa bi ka na rantse da Allah ba boka bane ma huwa bi zamzamati baya gunaguni na bokaye wala tajid baya irin wannan saja'i na bokaye qalu sai suka ce majnun to mu ce mai halin ka ne qala ma sai ce wallahi ba mai ba mai halin ka bane wala bi khayr ba ma shi da shaka irin ta mai halin ka wala waswas ko kuma wasu wasu irin nasa qalu suka ce wa naqulu sha to mu ce mawaki ne qala sai suka ce ce wallahi ba mawaki bane kad arafna shi'ra kullahu mun san shi mun san waka baki ɗayan sa فجزوا rajulun sa na mustafilun وهذا da hadin sa na mafa'ilun وقريب da qaridi na sa da mabsulin sa na mustafilun da makabudi na sa ما هو yace wallahi ba ma- ba mawaki bane قالوا sai suka ce ونقول to mu ce mu ce mu ce mai sihiri ne قال ما sai ce هو wallahi ba mai sihiri bane ولا نفسه baya jin baya tofi ma irin na mai sihiri ولا أقل baya kulle kulle irin na mai sihiri قالوا suka ce وما to نقول me za mu ce قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا yace ba za ku faɗi wani abu daga wannan ba إلا وأنا أعرف أن fate na san duk ƙarya kuke yi وإن أقرب القول to ka- mafi mafi kusancin ƙau- ƙaryan ma أنه ساجر a ce shi mai sihiri ne وإنه سحر domin dama shi sihiri يفرق بين المرء shine wanda yake rabewa tsakanin mutum da ɗansa والمرء yake rabewa tsakanin mutum da dan uwansa yake rabewa tsakanin mutum da mata ta sa yake rabewa tsakanin mutum da dangi na sa وتفرقوا sai ku suka rarrabu وجلسوا على suka zauna akan tabarkai يهذرون suna tsautan mutane tsautan mutane فأنزل الله تعالى sai Allah ta'ala ya saukar a cikin walid dan mugira ذرني wa man khalaqtu wahida mm.
آية zarni wa man khalaqtu wahida karanta ayoyi وقال عتبة بن ربيعة kutuba bin rabi'a ta shi ma ya faɗa حين سمع القرآن yayin da ya ji alkur'ani shi ma kamar bai musulunta shi ma bai musulunta ba yana ma cikin wanda aka shi a badar a farko farko
يا قوم yace ya ku mutane هل علمتم أني لم أترك شيئا yace kun sani cewa ban bar wani abu ba إلا وقد علمت face sai na nemi sani na sa na kuma karanta shi وقلت sai ma na faɗe shi والله na rantse da Allah لقد سمعت قولا na ji wani zance والله ما سمعت مثله yace ban taɓa jin misalin sa ba da ɗai ما هو بالشعر ba waka ba ne ولا بالسحر ba kuma bokanci ba ne ولا بالكهان ba kuma sihiri ba ne وقال النذر nazar ɗan harisu ya faɗa دعوه shi ma misalin wannan وفي حديث إسلام أبي ذر ya ba cikin musulunci nan na Abu Zar Gifari ووثب أخاه أنيسا ya sabanta dan uwansa Unaisu وقال sai ce والله ما تئس بأشعر من أخي أنيس yace wallahi ban taba jin wanda ya kai dan uwana Unaisu iya waka ba وقد ناقض اثني عشر شاعرا yayi warware ne ya da mutum goma sha biyu mawaka a cikin jahiliya وأنا أحدهم yace ni ne ɗaya daga cikin su وأنهن لك إله kuma cewa shi ya tafi zuwa garin Makka يا إلى عدي ya tafi zuwa Abu Zar Gifari بكبر النبي صلى الله ya kawo masa labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ce وما يقول الناس me mutane suke faɗa a haƙƙin annabi كان يقول sai yake suna cewa mai waka ne mai wai boka ne suna cewa mai siri ne هل سمعت قول الكهنة yace na ji zancen nan na bokaye وما هو بقول wallahi ba fada ba irin zancen su bane ولقد وضعته على أقراء الشعر ita kuma na sanya zancen manzon Allah Hausa wato buhurai na waka eh ولم يلتئم sai naga samsam bai hade ba وما يلتئم على لسان أحد بعدي yace tunda bai hade ba to ba zai hade ba sa harshen wani ba ji bayana أنه شعر ba zai yi a ce shi waka bane وإنه لسان yace wallahi annabi mai gaskiya ne وإنهم su kuma لكاذبون makaryata ne والأخبار في هذا kaga labarai a cikin wannan ingantattu ne masu yawa ne والإجابة بكل واحد من النوعين mu'jiza da kowane ɗaya daga cikin nau'i guda biyu الإجابة wanda shine nau'in nan na takaitawa da nau'in balaga da zatinta والأسلوب da usulubu wanda yake bako da zati na sa كل واحد منهما kowane ɗaya daga cikin su نوع nau'i ne na wato mu'jiza على التعب amsa hakika لم تقدر العرب larabawa ba su da iko amsa zakkewa da ɗaya daga cikin su إذ كل domin kowane ɗaya daga ciki mai misali a misali kwanta mai wato ya bambanta ga fasahan nan tata da kuma zancanta ki zuwa wannan ne wannan ɗaya ba ɗaya ba ya tafi daga cikin jagorori ma hake kai wasu ko da ake koyi da sun tafi zuwa cewa mu'jiza alqur'ani ya tattaru a cikin madasarin nan na balaga da kuma usulubi to ya zo ala zalika bisa haka da wata magana wannan da wato kunnuwa suke tofar da shi zukata suke guduwa da gare shi amma zancen fi inganci shi ne abin da muka gabatar da shi kaga sani da wannan dukkaninsa ta hanyar tilan ne da kuma yanke wanda ya fanni fanni a cikin ilimin balaga ya tausasawa wato zuciya tasa da kuma harshe nasa ladabin ita wannan sana'a abinda muka ambace shi ba zai kuya gare shi ba jagororin ahalus sunnati sun kara wa juna sani a cikin fuskar gajiyawan mutane zo da alkur'ani yawa yawan su suna cewa saboda abin da aka tara a ƙarfin gwabinsa da kuma tatuwan nan na lafazansa da kyakkyawan tsari na sa da taƙaituwa ta sa da kuma wato matsayancin wallaba ta sa da usulubi na sa ba zai inganta makadur al-bashari ya zamanto a cikin abin da dan adam yake da iko ba yana daga cikin babun nan na wato al-khawariji abin da yake keta al'ada mai hanuwa al-sa'i wannan na dan halitta akan ta kamar raya matattu da juye da sanda ya zama maciji da kuma tafiyin tsagon gwani a cewa abu lasan al'adari ya tafi da zuwa cewa shaɗin da lamarin na daga abin da ya zai yi ne misalin sai shiga ƙarƙashin wato nufin nan na ɗan adam Allah ta'ala ya ba su iko a kai nasa sai dai cewa shi hakan bai kasance ba kuma ba zai kasance ba sai Allah ta'ala ya hane su game da wannan nanka ya kuma gajiyar da su hannu gare shi wasu jama'u daga mafiyansa wasu gaba da a satabarkan nan guda biyu ka ga gajiyawar larabawa gare shi wannan tabbatacce ne ɗaya da hujja a kan su da abin da yake inganta ya zamanto a cikin nufin nan na ɗan adam da kuma wato ƙalubale da aka yi musu da cewa su zo da misalinsa wannan abu ne wanda yake yanke wanda wannan shine mafi isuwa a cikin gajiyarwa shine mafi tabbatuwa bi takari da kwankwasa kuma kama hujja da zuwan basharin mutum irin su zo da wani abu wanda baya da cikin ikon nan dan adam abu ne wanda yake tabbatacce shi ne firin jayan aya shi ne fi kwadewar dalilai amsa kowane hali dai ba su zo da abin faɗi ba fi zalika a cikin wannan ka bar dai sun yi haƙuri amsa kore su da kuma kisa sannan sun kwankwaɗi tambalan na ƙasƙanci da wulaƙantarwa sun gamance kuwa masu tare karan hanci ne da kuma wato ƙin cutarwa ta yadda ba za su iya zabar ba za su yadda da wannan nan ka ba ta hanyar zabin su ba za su yadda da haka ba kwata-kwata sai in ya zama ta hanyar tilas idan ko ba haka ba to kaga bujirere niya da ta kasance daga cikin ikon su shagalta da ita ta ya kasance da ya zama to shi ne sauki gare su shi ne wato gaggawa a samun nasara da yankewar hanzari da kuma ƙure abokin gaba da dayin gare su su kuma suna da iko a bisa zance suna kuma da suna da wato kudwatun wato koyi a cikin sani da shi da gabanin talikai babu ɗaya daga cikin su sai wanda ya kokari a kokarin sa sannan ya karar da abin da yake gare shi a cikin kowaye bayyana ta sa da kuma wato buci hasken sa ba su bayyana a cikin wannan ranka wani koyayyen lamari ba na daga jimmarin bakin su sannan ba su zo da koda dugo ba na daga wato ruwan nan nasu har da tsayin lokaci da kuma wato yawan adadi da taimakeke ne ya kuba da shi abin da ya haifa ɗan bar dai an sun ɗimauce ba su iya magana ba an hane su sai ko suka yanaka wayannan su ne nau'i guda biyu daga mutuwa alkur'ani fasali kenan da ka rabe mana fuska ta uku na daga mutuwa alkur'ani shine abin da alkur'ani ya tattaro na daga ba da labari da gaibobi da ma abin da bai kasance ba da ma bai auku ba ku sai aka same shi irin yadda ya zo amsa fuskar da alkur'ani ya ba da labari kama fadin Allah ta'ala la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminin da fadin Allah ta'ala wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun da fadin Allah ta'ala liyuzhirahu ala ad-din kullihi da fadin Allah ta'ala الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض حيث أخرج آية لمن الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هاي zuwa karshenta ko duk wannan gaba da ya gabance irin yadda Allah ya faɗa to sai rum ta rinjayi garin Farisa a cikin shekaru yan kaɗan mutane suka shiga cikin musulunci da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kaura ba a ce a cikin garuruwan larabawa akwai wani bigire wanda musulunci bai shiga ba ubangiji ya halifantar da mumini a ban kasa ya kuma tabbatar da addini a hannunsu ya mallaka musu ita tun daga mafi nisan gabashin duniya zuwa mafi nisan mai yammacin duniya irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa annabi kasa gare ni sai aka nuna mun gabashinta da kuma yammacinta da sannan mulkin al'umma ta zai yi sa abin da aka nade gare ni na daga cikinta da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi faɗin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to hakan ya gabance ba za a yi ga wanda ya kai kawo a cikin canja alqur'ani ba da kuma ya musanya mukami na sa daga cikin kangaru kangararru da mu'ashilawa ballan da ma karamidawa suka tara kaidin su da dabarar su da karfin su a yau dan nan ji alkali fiye fiye da shekara 500 da sauka alkur'ani zama alkali kamar yadda muka faɗa shekara ɗari biyar da arba'in da hudu rasu da sauran yana ba da labarin cewa a zamaninsa yau ga ƙur'ani sama da shekara ɗari biyar amma har yanzu ba samu wanda ya canja wani abu a cikin sama to yau kuma gashi mana dubu da ɗari da arba'in da biyu to haka kuma za a yi ta yi har tashin alkiyama eh tun da ya ce inna na nazar da zikira wa inna lahu lahafizuna to ba dai dan adam ba ko aljan ko duk halitta baki daya ba za su yi wa alƙur'ani ba ba su sami iko amsa ije wani abu daga hasken alkur'ani ba ko ku a canza wata kalma daga cikin zancen alkur'ani ko ku a kogontar da musulmai a cikin wani harafi daga harufan alkur'ani godiya ta tabbata ga Allah yana daga cikin sa faɗin Allah ta'ala
يهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر وقوله دفعنا الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم كانت يزوى قرشان آية دفعنا الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى كانت يزوى قرشان آية دفعنا الله تعالى
لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم lan yadurrukum illa azab illa azam wa in yuqatilukum hay hay zuwa karshen aya كان كل ذلك to duk wannan ninka ya gabance da abin da ke cikin sa na daga yaye sirrukan nan na munafikai da na yahudawa da zantukan su da sare fata su a cikin wannan rantsuwa da suka yi da kwangwalar su da aka yi da da wannan ninka kamar faɗin Allah ta'ala ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وقوله da faɗin Allah ta'ala يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لا yakuna fi anfusihim ma la yaquluna laka hay zuwa karshen aya da fadan Allah ta'ala من الذين هادوا سماعون لل wa min alladhina hadu sama'una likazibi hay zuwa karshen aya da fadan Allah ta'ala من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi hay zuwa fadan Allah ta'ala tidin قال مبلغ hakika ya faɗa yana mai bayyanawa irin abin da Allah ta'ala ya kaddara shi واعتقده المؤمن mu'minin sai kudirce shi a ranar yakin badar وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإذ يعدكم الله إلى الدائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ومنه قوله تعالى يا رب الكنسة فدم الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين ولما نزلت فجر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه yayin da wannan aya ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa sahabbansa bishara لأن الله كفى cewa Allah ta'ala ya isa ya isa masa ya ya isa ya ya ya kiyaye shi eh ya isa masa kenan sallallahu alaihi wasallama وكان المستهزئون to su dama masu wannan izgili wasu mutane ne a cikin garin Makka ينفرون الناس عن suna kore mutane wato ga manzon ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama يؤذونه suna kuma cutar da annabi وهلكوا sai wato kuma sai Allah ya halaka da su eh su biyar ne eh wato su Walid dan Mugira da shi Asi dan Wa'il din da Aliyu dan Qais da Aswadu dan Abdul Muttalib da kuma Aswad dan Abdul Busa eh shine khamsatun kulluhum usibu bida'i warada min jawdara da hmm وقوله da fadan Allah ta'ala da yace والله يعلم wallahu yasimuka minan nas وكان كذلك to hakan ya kasance لا كثرة amsa yawan wanda duk ya nemi cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya nufi butanci gare shi to kaga labarai da wannan ka sanannu ne ingatattu fasali kenan da ka rabe mana وجه الراء fuska ta hudu ما أنبأ به shine abin da annabi Allah ya bada labari da shi من أخبار القرون na daga labaran karnannuka masu shudewa والأمم da al'ummai wanda suke masu halaka halaka wanda suka halaka والشرائع الجاج da sharwoyi wanda suke masu rirgewa ما كان لا يعلم منه الحسة الواحدة illa alfazu wanda ba samu daya wanda ya can kisa guda ɗaya ba sani na hakika sai mutum daya من أعبار daga cikin malaman ahlul kitabi الذي قد shi kuma wanda ya yanke rayuwa ta sa a cikin neman ilimin wannan ka ويورده النبي صلى الله ku عليه sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan abun a bisa fuska ta sa ويأتي به ya zo da shi على a نفسه bisa nassin nan nasa ويعترف العالم بذلك to masanin wannan nan ka sai zaman to ya furta da ingancin sa da gaskiya ta sa وأن مثله cewa misali na sa ينال bai same shi ba bi alimin da neman sani وقد علموا sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummi ne la ya karo babu yana karatu ولا يكون babu kuma yana rubutu ولا اشتغل بمدارسة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shagara da neman karatu ba مسافر bai shagara da durkusu a gaban malamai ba لم يجب عنهم bai zama ya fa kuma gaban su Quraishawa ba أن يجد da halahu ahadin minhu eh daga cikin su ma bai rasu sanin halin manzon Allah ba har kana adil kitabi kasiran an ahli kitabu sun gabance da yawa suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan to sai qur'ani ya sauka gare shi irin abin da yake karantawa alaihim gare su abinda zai zama ya karanta zikiran karatu Qur'ani gare su kamar kissan nan ta annabawa tare da mutanensu kamar labarin nan na annabi Musa da annabi Haliru da annabi Yusufa da ƴan uwansa da labarin ashabul kafi da labarin zulkarnaini da labarin luqmanu da ɗansa da abin da ya kama da shi na daga wato anbiya annabawa Eh wato irin wannan labaran da kuma farin halitta da abin da ke cikin attaura da linjila da zabura da kuma su Ibrahim wa Musa irin abin da malamai suka gargasa shi biya da ita ba sami iko abu sasare ban da abin da aka ambata min ha daga cikinta ba bar dai sun miƙa wuya ga wannan ka a cikin sako wanda yake mai dacewa ya yi imani da abin da ya gabata gare shi na daga alkhairi a cikin su kuma akwai wanda yake mara arziki mai tara karan hanci mai hasada amma duk da haka ba haka ya ba hausa ɗaya daga cikin nasara ko ko a cikin yahudawa tare da tsananin gaba su gare shi da kuma kwaɗayin sa abu sassare ban ta annabi sallallahu alaihi wasallama da tsayin kafa hujjarsu alayhim gare shi da abin da gaskiyar littafin su da kuma wato kwankwasarsu da aka yi da irin abin da littafin su ya tattaro da yawan tambayar da suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ta'annuci da suke yi gare shi a sa labaran annabawansu da sirrukan ilmansu siyarin da ababen ajiyewa na tarihinsu da kuma wato sanin wannan lahum gare su da abin da yake boyayyen nan na shari'a su da abin da saban nan nasu ya tattaro misalin tambayar nan tasu absaruhi da Allah ta wasa misalin rukun ruhu minan rafi da kuma tambayar da suka yi amsa zulkarnaini wai sa suka amsa zulkarnaini da kuma magana sahabul kafi amma su ta ana sahabul kafi war raqimi da annabi isa da kuma hukuncin nan na rajamu da irin abinda annabi yaquba ya haramta amsa kai na sa da abinda aka haramta musu na ga dabbobin nima da kuma sadaka ka wanda da ta man haramta gare su su sai aka haramta musu saboda zaluncin su da faɗin Allah ta'ala da yace zalika masalun fi taurati wa masalun fi injil da wani wannan ka na daga al'amuran al'amuran nan nasu wannan da alqur'ani ya sauka fiya cikin ta to sai an samu su ya kuma wato sanar da su labin da aka yi wahayi zuwa gare shi na daga wannan ka to tun daga baya aka ce wa ma haza falam yuka an wahidin minan nasara wal yahudi to annahu ankara zalika duk wannan jumlar da makaranta yi karabiya ne eh amma zancan a haka yake cewa ba a rawaito daga ɗaya daga yahudu ko nasara annahu ankara zalika yayi inkarin wannan magana ba ko ko ya sare mantar da manzon Allah bar dai yawa yawan su sun bayyana da ingancin annabcin manzon Allah da gaskiyar abin da annabi ya faɗa ya kuma furta da cewa wato tsaurin kai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da hasara da suka yi wa annabi kamar mutanen nan na najirana da ibn suriya ya'yan a haɗa su biyu da wasu wayannan to wanda kuma ya jayayya a cikin wannan ka shafin jayayya ta ƙarya ya yi da'awar cewa wai abin da ke gare su na daga wannan ka na daga abin da manzon Allah ya kaito wai ya saba da abin da ke littafin su to sai aka kira wasu zuwa ya zo ya kafa hujja ta sa ya yaye wannan da'awa ta sa له sai aka ce da shi قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هاي زوا فتن الله تعالى هم الظالمون فقرأ sai ubangiji ya kwankwasa ya wurtsar ya kira zuwa kawo abin da zai yiwu غير ممتلئ ba abin da ba zai yiwu ba ومن مؤتلف a cikin sakon mai furtawa ما جهل ya yadda cewa shi ya mutane da gangan ومتواضعه a cikin su kuma akwai marasu kunya يلقي على فضيعته Mhm.
من كتابه يده yana sanya hannunsa a gurin kunya ta sa cikin littafin nasa ولم يسر أن أحد ba a rawaito cewa ɗaya daga cikinsu ba قال خلاف قول ya bayyana sabanin abin da ya faɗa من كتب na daga littafansu ولا أبدا صحيحا ko ya bayyana da wani abu wanda yake ingantacce ولا كتيبا ko ko wani abu wanda yake rarrauna من صحف.
na daga cikin takardun nasu قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ya ahli kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran ay zuwa karshen ayoyi guda biyu فصلا fasali kenan da ka rabe mana هذه الوجوه wayannan fuskoki guda hudu من إيجاده daga mu'jiza alqur'ani mabayyana ne لا نزاع babu فيها jayayya a cikin ta ولا نزاع babu kuma tambaba a cikin ta من الوجوه البينة yana da cikin fuskoki mabayyana من إيجاده a cikin mu- wato mu- mu'jiza alqur'ani من غير هذه na daga wani wannan fuska da aka faɗa الآية akwai wasu ayoyi وردت wanda suka zo da gajiyar da wasu mutane a cikin wasu ƙabiyoyi da kuma wato sanar da su cewa su ba za su aiwatar da ita ba ba su ko aiwatar ɗin ba ba su sami iko ba a sawan nananka kama faɗin sa dai ga yahudawa قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصا الآية هاي زوا قرشن آية أبو إسحاق الزجاج يا فدا إيش أتكلم wannan aya shine mafi girman hujja mafi bayyana dalili hausa ingancin mallancin annabi sallallahu alaihi wasallama domin dai annabi ya faɗa gare su ya ce fata wannan wulmauta ya kuma sanar da su cewa ba za su yi burin mutuwa ba na abada ولم يتمنه واحد ɗaya منهم daga cikin yahudawa bai yi burin mutuwa ba zuwa yau وعن النبي صلى الله عليه an karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama والذي نفسي بيده annabi ya ce na rantse da wanda numfashi na shiga iko mu shine Allahu لا يقولها رجل منهم babu mutum ɗaya da zai faɗa daga cikin su إلا بش به face an matsare shi da yawunsa يعني يموت yana nufin zai mutu a take وصرفهم to الله sai Allah ta'ala idiyar da su a satamannin mutuwa ya kuma tsoratar da su ليظهر شرك رسوله dan ya gaskiya bayyana gaskiyar annabi na sa وحدها كما أوهي إليه da kuma ingancin abin da aka yi wahayi zuwa gare shi إذ لم يتمنه أحد domin منهم a cikin su babu ɗaya da ya burin mutuwa وكانوا على تكذيبه su ba sun zama to mafi kwaɗayi ne a wajen zarifin da annabi لو قدروا idan sun sami iko ولكن الله sai dai Allah ta'ala لا يريد yana aiwatar da abin da ya so ظهرت بذلك مؤجزته to sai mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara bayyana وبانت حجته hujjar ta ƙara rinjaye قال أبو محمد العصري babban malamin nan abu Muhammad al-Asiri ya fada عجب أمره yana daga mafi al'adabin lamarin su أنه لا يوجد cewa sha'anin da lamarin ba a san wasu jama'a daga cikin su ولا واحد ko da mutum ɗaya ne أمر الله بذلك tun daga ranar da Allah ta'ala ya umarci annabinsa da haka wanda zai gabata zuwa gare shi ولا يجيب إليه ko kuma ya amsa zuwa gare shi وهذا موجود imam alƙali ce wannan a sam- samanne ne شاهد kuma abin gani لمن أراد ga wanda ya so أن يمتهنه ya jarrabe shi ne daga cikin su وكذلك آية to مباحة haka nan ayan nan ta tsine ne ya هذا المعنى ita ma daga wannan ma'ana ne حيث وفد عليه أساقيف نجران yayin da fadannin nan na jirana suka zo baki ga annabi sallallahu alaihi wasallama وأبوا الإسلام ya kira su zuwa ga musulunci suka ki yadda su musulunta أنزل الله to sai Allah تعالى ta'ala ya saukar da wannan aya gare shi آية المباحة ayan nan ta wato tsine ne ya da faɗin Allah da ya ce
ومن هاجك فيه فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله نسأل الله الكاذبين sai ku suka hannu min ha gabarin ta da mamu zala ya fito a lokacin ya fito da shi da sai di aliyu Allah ya kare ta gare shi da na fadima da kuma sai di hasan da sai na husaini yace to za a yi mubahala ne to su hasu jiya za su yi to za ka samu wani daga cikin su wani mai hankali ana kiran sa akibu sai ce kai barin ga mu gaskiya wallahi annabin Allah ne eh shi ne musulunta ba amma yana gaya wa ƴan uwansa yahudawa gaskiya yake wallahi annabin Allah ne ita kuma kun san a tarihi ba taɓa samun wani annabi ya yi irin wannan da wasu mutane ba wayannan mutanen a samu asarinsu za ku mutu ne don asalin ku su mutu reshen ku duk kowa da mishi arfa eh to sannan suka bari
warazu bi adayil jizyati suka yadda su ba da jizya dalilin wannan kuwa cewa shi akibu wato jagoran su ne sai ya ce da su to ga sunan ma yace ai kun san wallahi annabin Allah ne kuma kun san ba a taɓa samun annabin da ya tsine ya ga wasu mutane ba da ɗai a ce wani babba a dangin su ya wanzu ko kuma karami ko wasu ya ƙafi eh ai an irin wannan ko za mu karanta shi nan gaba da shi a kisra eh shi kisra ba ma wannan aka yi da shi ba shi takarda annabi ya tura masa annabi ya rubuta min Muhammad Rasulullahi ila kisra kawai shi bai san ma me ya rubuta ta kasance ce ya fara ma da sunan sai fara da ni ba to na dauka wanda zai fara rubutu saka tashi ya ce shine wani ko sai ce wai ai shi nan an wulakanta shi nan da nan yake ta takaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun daga nan ko ya keta ya keta abin da yake so a duniya tun dan duniya ne shi ba dai rayuwa yake so ba to sai keta ta kafin wani lokaci ya mutu haka nan shi ma kafin sati dan nasa da ya halifance shi ma ya mutu haka nan aka yi ta yi sai da kowa ya kare baki da na misalin wannan shine faɗin Allah ta'ala da yake wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina hay zuwa faɗin Allah fa in lam tafalu wa lan tafalu to sai ba su labari cewa su ba za su aiwatar da haka ba irin yadda yake to hadi ta wannan aya idan da mafi shiga a cikin bab da ba da labari absa gaibu sai dai cewa a cikinta akwai gajiyarwa abin da yake gabananta alhamdulillah